na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya alqur'ani suka tabbatar da haka hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tabbatar da haka manyan malaman musulunci suka yi ijma'i akan cewa bayan annabawa da manzanni babu wani mutum mai daraja a faɗin ƙasa kamar sahabban annabi Allah ta'ala ya faɗi wannan cikin alqur'ani da kansa yace laqad radiyallahu Allah ta'ala ya sa abubuwa guda uku a wannan guri domin ya ƙara tabbatar da wannan labari na farko akwai rantsuwa boyayya a wannan guri wanda malamai suke sa irin wannan da ake kiran talamul qatmi yakan gabace ta kamar ka ce wallahi da ta akwai wallahi boyayya ga kuma wannan lam da ake kiran talamul qatmi ga kuma qad da ake kiran ta harfu ta hakikin Allah ya buɗe wannan labari da waɗannan kalmomi guda uku ga rantsuwa ga wani dogon layi ga kuma qad domin ya tabbatar da abin da zai zo gaba cewa ba wasa ba ne. Allah ya ce radiyallahu Allah ya yarda. Wannan yarda ta Allah gawa yake anil mu'mini bisa mu'minai mu'minai kowa zai iya sa kansa sai Allah ya ce izu yubayyi'unaka ba fa kowane mu'mini yake nufi anan ba. Na farko dai Allah ta'ala ya tabbatar da yardarsa na biyu ya tabbatar mu'minai ne sannan ya ware su yace izu yubayyi'unaka ta ta shajara lokacin da suke maka caffa suke maka mubaya a karkashin bishiya kaga ka fita na fita ya fita ka fita duk sun fita abin da ya rage kawai waɗannan da suka yi mubaya ƙarƙashin bishiya su Allah ya tabbatar da ya yarda da su kuma iya da muminai ne kuma ya rantse akan haka kuma ya sa lamul qasam kuma ya sa qad harfu ta haqiqin sannan sai rabiya Allah ya yarda Allah ba a tilasta shi yarda da wani Allah ba a a masa dole yarda da wani Allah ba shi da dokar da dole sai ya yarda da kai ba shi da mata ba shi da ɗa ba shi da jika bai haifa ba haife shi ba shi yake yin abin da ya ga dama san da ya ga dama ba kuma mai sa shi ba za ka tambaye shi dan me kai da sahabbai ba sai ce radiyallahu Allah ya yarda da su suka ce Allah ya yarda da su sai mu ce kun cika baki kun zuga kanku da yawa to sai Allah ya faɗi abin da kansa alqur'ani yace na yarda da su wannan cewa ya yarda da su ɗayan biyu ne imma labari yake ba mu dan mu yarda labarin gaskiya ne wa imma hukunci yake dan mu yarda hukuncin adalci ne ɗayan biyun nan duka wanda ka karyata to ba ka da imani idan Allah labari ya bayar kace labarin nan na Allah ba gaskiya bane to ka karyata Allah kai da Abu Jahil da Sufyan aure da shiga layi daya in kuma hukunci Allah yayi cewa ya yarda da su wannan hukunci ne na Allah su hukuncin Allah adalci ne in kace bai yarda da su ba to ka ce Allah yayi zalunci ya yarda da wanda bai kamata a yarda da shi ba saboda haka a kowane ɗayan biyun yana da hatsari mutum ya shiga cikin mutuncin sahabbai don ba zai gama da duniya lafiya ba radiyallahu Allah ya yarda anil mu'minina bisa muminai wannan shaida ce daga Allah cewa duk mutanen nan dubu ɗaya da ɗari hudu da suka yi mubaya'a suka yi tafa ƙarƙashin bishiya suka yarda ne kuma dukkan su muminai ne sai Allah ya ce izu bayi'unaka ta hasar shajarar lokacin da suke maka tafa a ƙarƙashin bishiya an tabi wani sahabi ku nawa ne ita mu dubu ɗaya ne da ɗari hudu sai Allah ya ce fa'alima ma fi qulubihim kaga kai baka san abin da ke cikin zuciyarsu ba sai sa Allah bai kalli aikin su na fili ba bai kalli cewa su masu kuskure ne ko masu daidai ba sai ce fa'alima ma fi qulubihim shi Allah ya yi hukunci ne da abin da kai baka isa kai hukunci da shi ba ni ban isa hukunci da shi ba shine zuciyar dan adam da abin da ta kunsa sai Allah ce fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san me zuciyarsu ta kunsa sai ce fa anzala sakinata sai Allah ya saukar da nutsuwa ba su suka Allah da kansa ya saukar da nutsuwa alaihim akan su dukkan su nutsatsu ne masu hankali fa asabahum sannan ya ba su fathan qariba budi a kusa da kusa sannan Allah ta'ala ya sake buga irin wannan yace Muhammadur Rasulullah dole ne a yadda Muhammadu manzon Allah ne ko an bi shi ko ba a bi shi ba za a cire masa wannan darajar ba wallazina ma'ahu sai Allah ya ce wanda suke tare da shi ga kuma shaidar da Allah ya bayar akan su ashiddaw 'alal kuffari masu gallazawa kafirai ne ruhama'u bainahum masu tausayi ne a tsakaninsu Allah ya ce masu gallazawa kafirai ne masu tausayi a tsakaninsu wannan shaida guda biyu da Allah ya bayar lokaci guda in ana filin daga in ka zan ka ɗauka zakuna ne in aka dawo gida kuma ana zaman mutunci sai mutum ya samu abinci ya ba dan uwansa ya ce kai ci kai kai ci ni na fasa an ce wata rana wani ya taɓa dafa kan akuya yana sha'awar kan akuya sai da aka dafo masa kan akuyan ya ji ƙanshin yana tashi sai ce lalle makoci na ji ƙanshin nan a ɗauki wannan kan akuya na fasa shi a kai masa shi ma da aka yi masa sai ya ce akai akai ma wancan ya fi ni bukata aka dinga zagaye da kan akuyar nan sai da ya za gidansa yace to tunda Allah ya zagaye gidaje da yawa da Adamu da shi gida ne yake so in ci sai ya bismillah sannan ya ci da iyalansa tarahum Allah yace zaka gansu sujjadan ruk'an sujjadan kullum a cikin ruku'u suke kullum a cikin sujjada suke wannan shaida Allah shaida yace sahabbai din da ka gansu sujjada suke ruku'u suke kuma yake tarahu in kai baka gansu da idan da Allah ya gansu ba to ba za ka gansu na sujjada ba ba za ka gansu suna ruku'u ba sai ka gansu cikin wani mummunan hali saboda haka zuciyarka take yabtaguna fadlan min Allah Allah yace suna neman falala daga wajen Allah wa ridwanan kuma suna neman yarda Allah simahum tambarin su da stamfin su da kuma bizar da Allah ya musu da bodin pass din su fi wujuhihim min athar sujudi akwai alaman sujjada ga Allah a cikin goshin su inji Allah a fuskokin su sai Allah yace wannan shaida ba wai ta fara bane daga cikin alqur'ani zalika mafaluhum fit tawrat wannan haka yake a cikin at-taura wa mafaluhum fil injili kuma akwai kwatankwacin irin wannan a cikin injila nan ma Allah sai da iya bisa habban annabi ka zar'in akhraj shafa'ahu Allah ce kamar bushiya ce da ta fitar da makangamanta fa azarahu ya karfafa shi fastagalaza yayi kauri fastawa ala suqihi ya zauna akan digadigansa yu'jibu zirra'a yana qayatar da masu shuka li yafiza bihim al-kuffar domin Allah ya fusata kafirai da sahabban annabi shine imamu na maliku yake cewa karkashin wannan aya kamar da ibnu kasir ya rawaito yace duk wanda yake jin haushin sahabban annabi ko yake kin daya daga cikin su hakika wannan ba musulmi bane an tashi rabon fai'u ba za a sa da shi ba وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما الله ya tanadi wato ga waɗannan sahabbai lada da kuma wato gafara da lada mai girma wannan ayoyi suna na cikin alqur'ani masu tarin yawa Allah ya zaba wa annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai sahabban nan masu karfin hali masu gaskiya masu mutunci masu taimako adalai shugabanni amintattu yardaddu masu tsayuwar dare masu hawa doki su kai farmaki da rana sun taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun karfafa shi sun kuma taimaka masa sun taimaki addinin Allah don haka sun zama mafi alherin abokai ga mafi alherin wanda ya taka doron ƙasa sahabbai su ne na gaskiya waɗanda suke wato sun gaskata wa Allah alkawarin da suka yi masa ko ba su juya baya juyawa ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne tarbiyyar nan ta alqur'ani alqur'ani ya turbiyance su an saukar da qur'ani a tsawon shekara 23 yana tafiya yana musu bayani har suka kai matsayin da Allah ta'ala ya ce kai na yarda da ku kun yarda da ni sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne waɗanda suka tsaye da addinin Allah suka buɗe garuruwa da jinanansu da lokutansu da dukiyoyinsu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne suka haddace mana qur'ani izu 60 aya 6,014 suka haddace sunna annabi sallallahu alaihi wasallama suka isar da ita da amana da gaskiya ga wanda suka zo bayan su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su ne wato masu albarka waɗanda Allah da manzansa suka samu shaida daga Allah da manzansa da haka ba sa buƙatar shaida ka ko shaida ta ta Allah da manzansa ta ishe su ta yawa ne ce to duk darajar nan da ake faɗa na sahabbai me yasa su suke zagin su sai mu ce a duk abin nan da Allah wa dan adam me yasa ake ce masa yana da ɗaya yana da mata ya kamata ya kalli wannan Allah da yayi ka babu ya samar da kai ya maka baki ya maka hanci ya maka idanu ya maka kafa ya maka ciki ya maka tumbi ya maka hanji ya maka huhu ya maka hanta ya maka saifa ko ce tana aiki ba fetur ba gas ba caji ba sabis mutum yana tafiya ba batir amma kuma Allah ya ce yayi kiyaye kuma ya zagi Allah kuma gashi na yana ci yana sha don har za a samu mai zagin Allah dan yau za a samu masu zagin sahabbai ba don su ma su tafi wuta ka duba daraja irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai yi ba kuma alƙawarin ba zai yi ba kamar sahabban kamar kamar Muhammadu Rasulullah shi yafi kowa kan hali shi yafi kowa kan kan sifa amma me yasa aka zage babu mazaga ga annabi ko kwaya daya domin Allah ya saka mai zagin sa a wuta shi kuma ya ƙara masa daraja haka nan balle sahabban annabi dan an samu masu zagin su ba wani abu bane sabo kamar da suke da makiya suna da masoya to haka annabawa yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan Allah ce duk annabi sai ya samu makiya duk akwai wanda suka karyata annabi akwai wanda suka zagi annabi akwai wanda suka ce masihirci mai tsafi mai kaza mai kaza amma wannan bai hana darajar da Allah ya masa ta ci gaba da karuwa ba matsayin da Allah ya bashi ya ci gaba da ɗaukaka ba to haka nan Allah in yana son ka da rahama sai ya bude maka fayil guda biyu fayil din masoya masu maka addu'a kyakkyawa fayil din makiya masu zagin ka ana ɗiban ladan su ana ƙara ma saboda duk wanda ya zage ka baka yi masa komai ba to in yayi ibada mai kyau sai Allah ya ɗauka sai ya baka ibadar in ba shi da ibadar da za a baka to sai a duba kai kana da laifi wanda ya dame ka to sai a ɗauki wannan laifin naka sai a ɗora masa saboda ka kakka damu da mai zagin ka in kana kan gaskiya ka kuma ka damu da mai yabanka in kana kan gaskiya ko a yabe ka ko a zage ka ma'auninka shine abin da kake yayi daidai da abin da Allah da manzonsa suka ce ayi don ka samu wannan ka samu tsira duniya da lahira saboda ka mun zo wani zamani da aka samu wasu mutane waɗanda sana'arsu da aikinsu da jarinsu da ribarsu shine su ɓata sahabban annabi suna yawo a gari suna zagin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kamata mu yi taka tsantsan mu kiyaye ƴaƴanmu da zuriyarmu da matanmu daga shiga irin wannan hatsari dama kuma an ce daga cikin musifa na tashin alkiyama shine tsinannun ƙarshen zamani su dinga la'antar mutanen farko waɗanda suka ce maka annabi me sahabi ya maka ba ku nemi aure ka da kai ba ba ba shi kuɗin ka ya kawo maka ya rike ba amana ya ɗauka ya ba da ransa ya ba da dukiyarsa ya ba da lokacinsa aka kashe wasu aka saru wasu aka ji wasu rauni wasu suka yi shahada wasu ka tafi mafi yawa kaburburan su ma ba su inda yake a duniya ba duk sallar da muke da salati da istighfari da hailala da azumi da zakka da haji suna da lada domin annabi bai taɓa zuwa Afirka ba to wai kawo musulunci Afirka sahabban annabi suka kawo musulunci Afirka daga nan ne sallah ta yaɗu har ta zo kanmu kuma duk wanda ya gina alheri yana da ladan wanda ya haɗi zuwa ranar alkiyama saboda haka mu ci gaba da yi musu addu'a mu ci gaba da nema musu yarda mu rufe bakinmu mu ja bakinmu mu shiru in kana son ka binciki laifi binciki naka in kana son ka gane matsayinka Allah duba kanka amma binciken wani wanda ya tafi shekara da shekaru ya aikin alheri ka zo kana ɓata shi kana ɗauko abubuwan ƙarya kana jingina masa domin a gina wani sharracin al'umma ya kamata mu yi taka tsantsan da wannan kuma irin wannan aƙida ta zagin sahabbai in ta yaɗu a cikin al'umma to musiba ta zo wannan ƙasar zubar da jini ya zo faɗa tsakanin musulmi ya zo kamar da muke gani yanzu a iraki kamar da muke gani a syria kamar da muke gani a yaman kamar da muke gani a lubnan kamar da yake ƙoƙarin faruwa a cikin bahraini da sauran ƙasashe na afirka saboda haka muna fatan Allah ya kirwa wannan aƙida ya watsa ta ya mayar da sharrin waɗanda suka kafa ta zuwa gare su Allah muna roƙonka ka ci gaba da tabbatar da mu bisa sanka da san annabinka da san sahabbansa da iyalan gidansa da girmama su baki daya da kuma koyi da halayensu Allah ka nuna mana abin da suka yi mai kyau don mai koyi da su kuma Allah in sun yi wani abu na kure tsakaninka da su ne ba da mu bane Allah ka yafe musu mu ma muna da namu tabargazar da namu laifuffukan da namu abubuwan da muka yi marasa kyau su ya kamata mu tsaya mu ta istighfari mu nemi gafara Allah wai kai da baka wuce ba kai da baka tsallake ba kai da baka mutu an tambaye ka marrabuka ka ba da amsa ba an tambaye ka man nabiyuka ka ba da amsa ba wa ma dinuka ka ba da amsa ba kai da baka cika da kalmar shahada ba baka san zaka cika ko ba zaka cika da ita ba in ka shiga kabari za a maka tambaya zaka ba da amsa ko baka bayar ba baka san an dora tikeli naka kasa zai ko sama ba in an hau siradi zaka haye ko ba zaka haye ba in an ce fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri a wani kaso kake wamtazil yawma ayyuhal mujrimuna a ina kake in an bude jahannama za a cika ta da kai in za a shiga aljanna da kai kai da baka da amsan nan guda takwas haka buɗe fayil ɗin wani kana masa bincike to Allah ka tsare muka tsare imanin alhazan mu da suka rasu a maka a wajen tafiya wajen jifa dan ana cewa wajen jifa ba wajen jifa bane a hanyar tafiya wajen jifa abin ya faru ba wajen jifa bane to muna fatan Allah ya musu rahama ji kansu kowa ya buɗe bakin sa yana sharhi ana ta bayanai iri iri mafi yawan wanda suke bayanin nan ko ba wanda yake gurin mu ma da muke gurin ba mu da ikon mu ce ga abin da ya faru face kawai mutane sun yi shahada ko muna fatan suna aljanna wani ya ce wannan ne wani ya ce waccan ce wani ya ce kaza ne wani ya ce kaza ne wani ya ce kaza ne kowa ya faɗi magana sai Allah ya tsaye da shi ya faɗa inda ya ji ko inda ya gani ko inda aka yi tare da shi abinda kawai mu muka yarda da shi shine a cikin imanin mu guda shida na ƙarshen an tumina bil qadari khairihi wa sharri jirgin sama yana faɗowa a rasa dalili ai ta bincike jirgin sama ya faɗo ya sha mai an masa sabis ga injiniyoyi ga matuƙa ba bacci suke ji ba a buge suke ba kawai sai a ji ya rikito ya faɗi gini za a tsaye da shi injiniyoyi su gama lissafin su kaf amma wata ran sai ya zauna to shi Allah ba zai ɗebi shahidai ya kai su aljanna ya raba su da musifar duniyar nan ba wanda suka san suka je aikin hajji wannan shekara sun san ba taɓa yin zafi ni dai iya zuwa na hajji ban taɓa jin zafi irin na wannan shekara zafin rana da aka yi ranar arfa sannan kuma aka zo aka kwana abincin da aka ce a arfa ya narke aka zo aka yi kwanan muzdalifa daga muzdalifa wajen kilomita biyar zuwa wajen jifa a wannan hanyar wannan abin ya faru me ya jawo abin ya faru an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi mutanen da abin da ya faru a kansu muna kyautata zaton dukkan su yan aljanna ne domin sun yi wunin arfa wanda ya wunin arfa dama Allah ya yafe masa suka taho jifa kowanne da ihramin sa bishi dawasul ifada ba basu kwance ihrami ba basu sa'ayi ba suna cikin aikin hajji alhazai ne suna tsaka bauta Allah suka rasu mota tana tafiya ta faɗi jirgi yana tafiya ya faɗi jini yana tsaye ya faɗi ruwa ya ambaliya iska ta kawo duk a mutu kowa ne a rasa dalilin da za a ce ga dalili sai dan alhazai sun rasu Allah shi ya san dalilin da ya sa in Allah ne ya kaddara su rasu don ya kasu aljanna to wannan daga Allah ne in wani ne yake da hannu mu bawa Allah Allah ya san wanda ya kashe masa alhazai kuma zai ɗau mataki a kansa amma ka ci gaba da sharhi akan abin da baka da ilimi wannan yana cikin babban musifa da al'umma musulmi suka faɗa kowa ya rubuta abin da kwakwalwarsa ta ce mar ya faɗa abin da ya ga dama kuma ba shi da shaida inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah sai ya tambaye mu abin da bakin mu yace da abin da kunnen mu yaji da abin da muka rubuta da abin da muka karanta da abin da muka gani muka yi sharhi saboda haka mu kawai abin da muka yi mun yarda da kaddara Allah subhanahu wataala ya jikan alhazamu ya sa su tashi suna labbaika Allahumma labbaika wanda ya faɗo akan taguwarsa kansa ya kare a zamanin annaba nan zai tambayi dalili bai ce ku je ku yi masa wanka ku rufe shi da likafaninsa kar ku rufe masa fuska kar ku sa turare zai tashi gaban Allah yana labbaika Allahumma labbaik to Allah ya sa suna aljanna waɗanda suka rasa ƴan uwansu kuma muna roƙon Allah ya ba su haƙuri Allah kuma ya mayar musu da abin da ya fi haka alheri wa qumu li salatikum